أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم العباسي الشك السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا كنا كذا يا رسول الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد jujjuyawar waɗanda suka kafirta a cikin garuruwa kai ya ruɗe ka kaga kafirai suna ta sha'ani suna ta budiri suna ta jin daɗi suna ta shagali kar ya dame ka ya rasulullah lamma qala almuslimuna a lokacin da musulmai suka ce a'da'ullahi maqiya Allah ima nara min alkhairi suna cikin abin da muke gani na alkhairi wa nahnu fil jihad muko muna cikin wahalhalu almuslimuna su musulmai hum ahbabullahi sune masoya Allah wa hum sai kuma ga su din fi ta'abin cikin wahala da'iman ko da wani lokaci amma wannan na magana ne ba fa ko da yaushe ne kuma kowane musulmi ne ke cikin wahala da kunci ba a'a wannan dai wani abu ne wanda ake magana akan a lokacin da ayar ta sauka wa a'da'ullahi ga makiya Allah alfara'ina kamar fir'aunoni jam'u fir'aun wal fasaqatu da fasikai wal fujjaru da fujja da fajirai indahum min ad-dunya ga tarkace na duniya a wajen su mala hasara lahu wanda ba za ka iya kididdigewa ba ko a yanzu idan ka duba za ga mafiya kuɗi a duniya za ka samu wanda za a ce wannan shi ya fi kowa kuɗi sai ka samu ba musulmi ba ne sai ka ashi wannan sai ganar da kai nuna maka ashi shi a dukkan wani abu na mallaka na duniya ba yana nuna isar mutum ne a wajen Allah ba rashin shi kuma ba yana nuna kaskancin mutum a wajen Allah ba ne ba sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru jujjuyawan waɗanda suka kafirta shi ne tasarrufum jujjuyawan su yi duk abin da suke so a duniya fil biladi a cikin garuruwa bi tijaratin hanyar kasu na harkan kasuwanci wal kasbi da nema su je nan su nema su je nan su nema kar wannan ya rude ka mata'un qalilun wani dan jin dadi ne dan kadan wani dan jin dadi ne dan kadan ya tamatta'una wanda suke jin dadi bihi da shi ya siran dan kadan fi duniya anan duniya wayaf na bayan nan sai ya zo ya kare summa ma'awahum sannan makomansu jahannama wutar jahannama ce wa bi salmihad tir a a a a tirbin jahannam tirbin jahannama ce ita ce makwancin mutum alfirashi ita ce shimfidan mutum jahannama ce ita ce za a shimfiɗa ma mutum ya kwanta tur da wannan falaisa khairun ba'dahu annaru bi khairin duk alkhairi ne zama to bayan shuta ne wannan ba alkhairi bane walaisa sharrun ba'dahu aljannatu bi sharrin duk sharrin da za a ce bayan shi aljanna ne ba sharri bane wannan duk girman duk yawan daɗi duk yawan shi idan ya zama to bayan shi wahala ne ba daɗi bane duk wahala duk in ta zama to bayan ta daɗi ne ba wahala bane saraka kan wannan ya ruɗe ku ya rasulullah shine sai shawai kawo hadisi da manzo Allah ya ce law kanat ad-dunya da matsayin duniya da kimarta ya kasance ta zinu ta kai matsayin za ta auni inda Allah a wajen Allah janaha baqubatin matsayin fuffuken sauro a ce matsayin duniya a wajen Allah ya kai matsayin fuffuken saure sauro ma saqa kafiran da Allah bai shayar da kafiri min ha daga duniya shurbata ma'in makwalwa ɗaya na ruwa ba amma kasancewar ba komai komai ba ce ba wani ta'aba ba ce sai ga Allah ya yalwata ta ya cika ta ga kafirai din wani lokaci kuma ya ga muminai din ma ba komai a hannunsu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna tafiya sai ga wata sai ga wata bola ya ga wata akuya mushe ma abotanta sun yadda ita kuda da tsutsotsi suna binta sai manzo Allah ya ce kun ga waccan akuyar wannan akuyar wadda take wulakantacciya a wajen ma'abutanta ba ma ta santa sai suka ce ai min hawaniha alqawha ya rasulullah ai saboda mata wulakanta ba sa so ne suka ce fadda ita sai manzo Allah ya ce to la dunya ahwanu inda Allah min hadhihi min hadhihi shati inda aliya au kama qala sai manzo Allah ya ce to kun ga duniya wulakantar ta da rashin kimanta a wajen Allah ya fi wannan ya fi wulakantar wannan akuyan a wajen masu ita yanda ma'abuta akwai nan ba sa santa ba abin da za su yi da ita to haka nan Allah akan abin da ya shafi duniya kawai gida ne na jarraba ya halicci mutane ya zuba su a cikin sa ne dan ya jarabce su zuwa wasu yan kwanaki idan suka yi aiki na gari su samu cikakken sakamako a wajen Allah in suka yi abin da suke so Allah subhanahu wataala ya kama su Allah ya ba mu damin kwatanta ayyuka na gari a duniya don mu samu babban rabo a wajen Allah annabi da ya ci gaba da cewa likillatin duniya saboda karancin duniya wa hakarati a da wulakantarta inda Allah tabaraka wata'ala a wajen Allah saka Allah Allah ya kora ta ila kulli fir'auna izuwa kowane fir'auna duk in aka ce fir'auna ba wai sunan fir'auna da ke Misra bane ba wai sunan fir'auna da ke Misra bane fir'auna kawai a wannan kujerar ce duk wanda ya hau kan kujerar sunan shi kenan yawa duk wanda ya haka kujerar sunan shi kenan kamar yanzu munan ai ba sunan Buhari bane president ko ba haka ba duk wanda yake kan kujerar sunan shi president to su ma kaman haka ne to su ma kaman irin wannan ne to saboda haka dukkan fir'aunin zaka samu suna da wadata to ai saboda duniya ba komai bace a wajen Allah wa ila kulli namarudin haka nan saboda walakantar duniya ne wa ila kulli namaruda sai ga Allah yana ba da ita ga dukkan namarudi shi ma ba ba sunan mutum bane sunan kujeran ne wa ila kulli fasikin sai ga Allah yana ba da ita ga kowane fasiki ma wa ma anha kullu mu'min yake kuma Allah ya hana ta ga dukkan wani mu'mini taqiyin mai tsoron Allah wa kullu alamin da dukkan malami wa kullu waliyin da dukkan wali wannan saboda ba ta da kima komai ne ba wannan na kamar yadda na faɗa ba wannan na nuna cewa mutanen kirki bayan Allah ba za su samu duniya ba ne ba haka yake nufi ba. Balle abin da yake nufi shine ko da ka ga duniya a hannun bayan Allah na gargari to a hannunsu take ba ba a zuciyarsu take ba kuma dukkan hanyar da ta fito wajensu in ka bibi hanyar zaka samu halarsu ne. Wani mawaki yana cewa ma a hasana ma a hasana dina wa duniya idza sama'a ma a hasana dina wa duniya idza sama'a kai madalla kai abin gunin ban kyawu idan aka ce ga duniya ga addini sun haɗu a hannun mutum amma a duniya kawai babu addini to sai ce labarakallahu fi duniya bila dini ce labarakallahu fi duniya bila dini kar Allah ya sa albarka a cikin duniyar da babu addini a cikin ta sauraka wannan shine abin da kullum ake magana in ana maganan duniya duniya duniya abin da ake nufi kenan kar mutum ya zama ya mai da ita ce gayar kawai abin neman shi ko da yaushe kawai shi gayar abin neman shi duniya yanda zai sa gyara addinin sa yanda zai sa da Allah lafiya lami lafiya bai dame shi ba wannan kullun ana maganar duniya abin da ake nufi kenan lakin allazina am
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار الله يتكبر الشيوة lakinin lazina taqaw rabbahum sai dai su waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannatu suna da aljannoni fa jami'in aljanna tajarimi ta ce al'anar wanda koramu suna gudana a karkashin wannan aljannoni khalidina fiya kuma ababan kaddara madawama a cikin wannan aljannonin wato babu abin da yafi daɗi ga 'yan aljanna a ce musu rayuwa har abada ba mutuwa babu abin da yafi tashin hankali ga 'yan wuta a ce musu rayuwa har abada ba mutuwa saboda su suna cikin bala'i ne da ba karewa su mala'i mutu fiya wala ya haya su ba matsatu bane su ba rayayyu bane yan wuta azana Allah wa ajarana Allah ya kiyaye mu ya tsare mu aljanna kuma yan aljanna ba zai da musu dadi irin a ce musu gayi nan zamani na har abada ba karewa Allah ya sa da mu a ciki dan isar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam muqaddarin alkhulud fiya ababan qaddara madawama a cikin aljanna nuzulan halin kasancewa wannan gara ce ta baki su bakin Allah ne sauraka Allah zai kawo musu gara me yake ce ma nuzulu shine mufassir yace huwa ma yu'addu lidayfi shine abin da ake tattalowa a kawo ma bako wato ka san shi bako yana da wata kima da wani daraja wanda zaka koda abin da baka ce a gidanka haka ce bako zai zo zai ga kai kokari ka dan kamanta ka dan kyautata wai dan yazo ya sauka cikin yalwa da wadata to saboda ka su bakin Allah ne Allah zai karrama su duk abin da ake ce ma karramawa Allah ya karrama mu min indillahi wannan gara ce daga wajen Allah wa ma indallahi duk abin da yake wajen Allah min sawabi na lada khairun shine mafi alkhairi lil abarari daga nagartan bayi min mata'i duniya daga tarkacen duniya ma indallahi abin da yake wajen Allah min sawabi na lada khairun shine mafi alkhairi lil abarari ga nagartattun bayi wa inna min ahli alkitabi وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشركون يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
وإن, وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم عذرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى يتقبل التشوار wa inna min ahlil kitabi lallai akwai daga cikin yahudu da nasara laman yuminu billahi wanda tabbas yayi imani ko yana tabbata imani yana tabbata da shi a kowane lokaci da Allah yana cikin imani ko da wani lokaci da Allah ko da yaushe zuciyar shi take cike take da imani da Allah ka Abdullahi bin Salam kama Abdullahi bin Salam amma unzila ilaykum kuma yana yin imani cike yake da yin imani da abin da aka saukar muku ayil qur'ani shine alqur'ani alqur'ani shine alqur'ani amma unzila ilayhim da abin da aka saukar musu at-taurati tashi at-taura wal injila da injila khashi'ina kuma suna masu kankan da kai mutawafi'ina masu kankan da kai lillahi ga Allah la yashtaruna ba sa siyarwa ko canzowa bi ayatin lahi da ayoyin Allah allati indahum wacce take wajen su duk taurata a cikin at-taura wal injila da injila sama dan kalilan ba sa siyo canzo ainihin a kuɗi ɗan ƙanƙani ɗan tarkace ɗan ƙanƙani mina duniya na duniya ya an yakta muwa shi ne su ɓoye waɗannan ayoyin haufan dan jin tsoro ala ri'asat ka shugabancin su ya tafi kan su zamanto shugabancin su sun rasa shugabancin su ka fi'il gairihim kamar yadda wasu suke aikata min yahudi na daga yahudawa ulaika kaga waɗannan lahum ajruhum suna da ladan su sawabu a'malin suna da ladan ayyukan su inda inda rabbihim a wajen ubangijin su inna Allah lallai shi Allah sari'ul hisabi mai gaugawa mai gaugawan sakamako ne yuhasibul khalqa Allah zai ma halitta hisabi fi qadarin nisfin na nisfin hari gwargwadon rabin rana min ayyamin duniya na daga kwanukan duniya amma ga muminai su ne za su ga haka fa muminai ne za su ga haka a yawmul qiyamati ranar tashi alkiyama alal mu'minina ga muminai ka kadari ma bayan zuhuri wal asari kamar gwargwada abin da ke tsakanin azhar da al'asar ne lil hakim lil hakim an abi hurairata imamul hakim ya rubuta yana hadisi daga imamu abu hurairata tawajjaha waliyun wato dalili da shi yakan yawan kawo kisoshi a cikin tafsiri saboda shehi ne na tarbiyya shi tarbiyyar muridai ko tarbiyyar almajirai ma kawo kissa da buga misali yana da jawo zuciyarsu da mayar da su zuwa kan abin da ake son su fahimta shi yasa yake yawan kawo kisoshi da suke da munasaba da dukkan wani karatu da aka karanta yace tawajjaha waliyun wani wali ya fuskanta min al-awliya'i daga waliyan Allah ila hammami zuwa ban dakin wanka ila lauti aka ce mai ma turidu me kake nufi qala sai ce uridu an adkhula al-hammama na ina nufin shiga ban dakin wankan nan ne li aktasla fihi dan in yi wanka a ciki qala lahu sahibul hammami sai mai ban dakin yace mai la yudkhalu illa bi ujratin ai ba a shiga sai an bada lada ai sai ka biya fan sarafa sai wannan wali ya juya wa huwa yanki yana kuka kan shi suka ce haza shakun kabirun a'a ji wani dattijo tsoho babba da shi muni aminar hamami an hana shi shiga bandaki fasa da ya koma yana kuka fakat kadai kawai dan an hana shiga bandaki ya koma yana kuka kala sai ce la abki ba ina kuka ne li annani muni itu min al hammami wai dan hana ni shiga bandaki ba ba haka bane walakin sai dai in kana al hammamu in dai bandaki ya kasance allazi huwa baitu shaytan wanda gidan shaytan ne dakin shaytan ne la yudkhalu ba a shigan shi illa bi ujratin sai da lada fa kaifa adkhulu hadratallahi tabaraka wa ta'ala to sai ya zan shiga halar Allah illa bi amalin sai fa ina tsaya na yi aiki wannan ne yasa kuka ban daki ba a shiga sai da lada to ai ko lalle fadar Allah ba za su shigo ba sai da aiki tukuru Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wa kana wahidan wani wa kana wahidun wani dai dai ya kasance min salihin daga bayin Allah na gargari ittafaqa sawbutu ban sa yayi da yayi dukun dukun walam yaghsiluhu bai wanke ba muddata hayati iya tsawon rayuwar shi ma ghasala thawbahu bai taba wanke tufan shi ba qala lahu ahad sawni sai mai thawbuka wasikhun tufan ka diddati la ba sa an taghsilahu ba ba laifi ka sa ruwa ka wanke shi qala sai ta idza ghasaltuhu yattafiqu marratan thaniya to wannan wanke shi zai sake yin dattin wani lokaci na gaba qala lahu qala lahu na'am qala lahu sai qala sai sake ta mai taghsiluhu aidan yadda sake wankewa qala fa yattafiqu marratan salisatan na sake wankewa ai zai sake da da dai na uku qala tagsil wa aida sai ka sake wankewa qala sai ce inna allah kai ka ji ka sani ni allah ma khalaqani bai halice ni la li ashtagila bi gasal thiyabi dan shagalta da wanke tufafi ba inna ma khalaqani li ibadati tabaraka wa ta'ala allah ya halice ni kawai dan mai bauta Allah bai halice ni dan ta wanke tufafi ba saboda haka shagaltuwar su da ibada har ta hana su fuskantar wani hali suke ciki Allah subhanahu wataala ya samu dace wa kana wahidu min salihina wani ɗaya daga cikin managarta bayan Allah ya kasance waliyun waliyi ne babban yuqalu lahu al-haddad ana ce mai al-haddad yumsiku nara biyadihi an ga yakan kama wuta ya rike da hannunsa wala ta duru ba ta cutar da shi da komai ila sai aka tambaye shi an zalika me ya jawo mai wannan faqala sai ce innahu ta'allaka bimra'atin shi ya zuciya shi tara tai da son wata mata ne farawa da ha sai ya nemi ita wannan matan famtana sai ta hannu sai ta hannu ta ki yadda da shi qala sai ta ce mai na'am inna li zawjan ina da miji fa makasa sai wannan ba Allah ya zauna muddatan zamani mai tsawo fa mata zaujuha sai mutum mijin wannan matar sai ya rasu fa talaba sai ne mai an ya tazawaja ya aure ta famtana sai ta hannu gabarin ta yadda ta aure shi qala sai take mai la uayyimu auladi bal asunu auladi bazan maraitar da ‘ya'yana in tafi gidanka aure in bai ‘ya'yana su maraice ba, zan tsaya ne in kula da ‘ya'yana. Wa ba da zamanin bayan zamani mai tsawo, iftakarat mar'atu sai mata ta fada cikin talauci da babu. Wa hatajat ta zamanto ta bukatu matukar bukata. Fa atat ilayhi sai ta zo da shi ta tsulubu minhu shay'an tana neman dan wani abu ta akuluhu wanda za ta ci. Iya wa auladuha ita da ‘ya'yanta. Fa qala laha sai ce mata la uqtiki bazan baki ba illa idza wafaktani illa idza wafaktini wafaktini sai in kin dace da ni bima talabtu miki bisa abin da na saba nema din nan tare da ke kablu kafin wannan lokacin qalat sai ta ce mai saboda talauci da babu na'am to na yadda fa kala biya sai yake sai waukinta mana ya kebe da ita da fa da fa'ala halmala ya mika mata kuɗi masu yawa وتضرعت إلى الله تبارك وتعالى سيتقنقد كي إزواغ الله سبحانه وتعالى وقالت له تشيمش إنه يتركها لوجه الله تبارك وتعالى كيحقري كبرني دنزات الله لوجه الله تبارك وتعالى فقال سيتيتو تركتك لوجه الله نابرك دنزات الله برمة تكون كما يكاليتا فقالت له سيتشيمي نجاك الله من النار الله يسيرتد كي دقشقاوتا kala ya ce munzu zalikal yaumi tun daga wannan ranan na duniya la ta harkuni in zan sa wuta a cikin hannuna a cikin wutar da aka hura ta duniya ba ta kona ni saboda addu'ar wannan matar in zan sa hannu ba ta kona ni ya waye ta ce ce to wa arju ina kaunan anna nar al akhirati kazalika ina kaunar wutar lahiran ma ta zamanto la ta harkuni kar ta kona ni wato Allah yana da bayinsa wanda har ta kai manzalin ya ce annabi ya ce rubba ash'as akhbar madfu'in bil abwabi law aqsama ala Allah la abarahu Allah yana da wasu bayi yace da zaka gansu zaka ga kayan su ma saboda datti rubba ash'as akhbara mai mai gashin shi ba tsaza saboda datti kayan shi ba wankewa saboda kura dukun dukun wanda da zaka ganshi a kofar gidan gaba zaka ce dala kai me kake anan dala tashi annabi ya ce wallahi da zai rantsuwa ga Allah ya ce wallahi sai Allah yayi abu kaza yau wallahi sai Allah yayi saboda isassa da matsayinsa a wajen Allah ya ce sai Allah yayi kaza yau ya rantsa ya ce wallahi kage misali a ce irin ana tsananin sanyin nan ya daga kai ce wallahi yau Allah zai yi wato Allah ba zai kunya shi ba sai yayi ruwan saboda isassa da matsayinsa a wajen Allah saboda Allah yana boye bayinsa a cikin bayinsa shi yasa kullum ake son ka girmama kowa kakka yadda ka ga mutum wai da sifa kaman a wulakance a cikin yanayi a wulakance ka zama to ka wulakanta shi zai iya yiwa wani babban bawan Allah ne a wajen Allah wallahi in yi maka mummuna addu'a zaka iya lalacewa ta lalacewa ta har abada akwai akwai akwai mutum da aka aka ba mu labari haka yake yawo ya shiga irin yanda ne salati yake yana yawo yana zikiri din nan ana yawo yana zikiri to akwai wani irin marasa irin marasa kunyan nan na anguwa sai in ya ganshi sai ya zaki shi mahaukaci kawai kaza kaza yana kauce mai yana kauce mai kawai wata rana ya matsa mai ya matsa mai sai kai ko ba za ka yi albarka ba wallahi tun daga wannan ranan baya cika kun wata uku a waje sai ya je gidan yari ko ya fito sai ya sake yin wani laifi da aka mai da shi ko ya je sai ya sake yin wani laifi saboda mene saboda Allah yana fushi ne da fushin su isar su da matsayin su a wajen Allah sai sa Allah ke fushi da fushin su Allah yake daukan hukunci da damuwar su Allah ya ba mu ikon girmama dukkan bayansa dan alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan wa wa shabun akhar haka nan wani saurayi ra'atuhum ra'atun jamilatun wata mata ta ganshi kyakkyawa fa hawalatu ita matan ne kyakkyawa ta ga ta ga shi wannan dan saurayi fa hawalatu sai ta neme shi famtana a yiki fa zayyana baita sai ta mai gidanta ado sai mai gidanta ado bi anwa'iz zakharifi da kayan kayan ado kala kala wa tayyabat ta sanya mai turare gidan na ta kamshi wa arsalat ajuzan sai ta tura wata tsohuwa ila shabi zuwa wajen yaron fada'atu sai tsoho ta kira yaron fasta jaba sai ya ansa wannan kiran fasta jaba sai ya ansa lidda'atu ga wannan kiran wa dakhala albayta sai ya shiga gidan wannan mata wara'a ma fihi yaga abin da ke ciki mina zakharif na daga kayayyakin ado wa an wa anwa'i da nau'o'in turare fa aghlaqat almar'atu albaba sai mata ta kulle kofar gidan wa rawadatu an nafsi ta neme shi akan kanta fa qala shabu sai yaron yace la ana ana al'ana ni yanzu nan mutajin litagaudi ina buƙatar zagawa ban daki zan je in yi bayan gari hatta adkhula baital khala'i to ki bannin shiga ban dakin nan an fito shi ke ne rabu da shi fara khala baital khala'i sai ya shiga shi wannan ban daki na gidan wata wata kawada sai bayan gari wata lataka bil gaidi sai shafe jikin shi gaba da kashi wala ma kharaja yayin da ya fito mutalattika bil ghaib ya shafe jikin shi da gashi qalat al mar'atu sai matan ta ce haza majnunun wannan ma hukaci ne fa da fa aswai ta tun kudo shi waje fakar kharaja fakar kadai fa kharaja min baiti ya sai fito daga gidansa daga gidanta yana fitowa fa atahu jibril sai ga malaika jibril ya zo mai fa qala law sai ce mai anta yusufu kai ai yusuf ne mana irin matsayi irin kariyar da annabi yusuf ya samu fata hawwalal gha'idu diban a wannan lokacin kawai sai wannan warin kashin sai koma kamshin turare fasara ya fuhu min ra'ihatul miski ko ina yi da kawai karkashin kamshin almiski yana tashi muddat hayati iya kan rayuwar shi bi tilkal fa'alat saboda wannan jin tsoron Allah da ya a wannan lokaci ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayin Allah wadanda kuka yi imani da Allah isbiru ku yi hakuri ala ta'ati bisajin Allah wal masa'ibi ku yi hakuri bisa masifu in sun same ku wa anil ma'asi ku yi haƙuri gabarin aikata sabo duk ku yi haƙuri akan waɗannan abubuwan wa sabiru ku yi juriya wa sabiru kuffar ku yi juriyar yaƙi da kafirai fala yakunu ashadda sabaran minkum kan ku yadda kafirai su yi ku haƙuri bisa yin yaƙi da ku wa rabitu ku yi zaman ribati abin da ake ce ma zaman ribati shine kaman wata kafa kaman wani lokacin da ake yin ake kaman irin ganuwa din nan to ana yin kofofi na gari to inda ake jin tsoron makiya za su kawo hari to kai sai ka ɗauki makaminka da abincinka ka je ka zauna a wajen kawai kana kuna jiran ko da za su faɗo ko ko ko ko ku zamanto kun fara afka musu kafin su faɗa mutanen gari to shi ake ce ma ribadi yana da lada mai yawa da yawa aqimu alal jihadi ku tabbata akan jihadi wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi jami'i ahwalikum cikin dukkanin halayenku la'allakum tuflihuna dan jin tsoron Allah zai sa ku samu babban rabo shine tafuzuna ku samu babban rabo bil jannati ta hanyar samun aljanna wa tanjuna ku tsira minan nari daga shiga wuta jaa arabiyun wani balaraban kauye ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wani balaraban kauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo fakala sai ya rasulullahi ya annabin Allah ana usalli khamsa salawat ni ina yin sallah biyar kullum fil yawmi wal laylati tsakanin yini da dare ina yin asuba azhar la asar magriba isha wala azidu alaiha ba zan fa ƙara ko ɗaya akai ba na raba kawai annabi yayi fama da su kai tsaye zo ga mai ina yin sallan nan biyar amma ko ɗaya ba zan iya ƙarawa akai ba wa asumu ramadana ina yin azumin watan ramadana wala azidu ala zalika amma bayan watan ramadana ba zan ƙara azumin ko kwana ɗaya ba az-zakatu laisa alayya ana fagirin zaka ku dama ni bata wajaba kaina ba dan ban da ko kwabo ban da ko sisi wal hajju hajji ma laisa alayya bai wajaba kaina ba ana da ifu ni na da rauni ba da karfi dan haka ba zan iya zuwa aikin hajji ba tare da haka kuma ya tambayar da yake yi fi ayyi darin askunu fil jannati har ma yake hukunci kawai aljanna zai shiga yanzu abin da yake so ya ji a aljannan wani gida yake saboda ka ya rasulullahi in na mutu a aljanna a wane gida Allah zai saka ni fadahikar rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi dariya saboda jin irin wannan aiki wa qala ya ce mai idza hafista ainaika to akwai abubuwan da zaka kiyaye bayan wannan idza hafista ainaika an ithnaini idan ka kiyaye idanuwanka daga wasu abubuwa guda biyu wa lisanaka an ithnaini ka kiyaye harshenka daga wasu abubuwa guda biyu wa qalbaka an ithnaini ka kiyaye zuciyarka daga wasu abubuwa guda biyu fa anta ma'i fil jannati kana tare da ni a aljanna sai annabi ya gaya mai abin da zai kiyaye yace idza hafista ainaika idan ka kiyaye idanunka minan nazari ga barin kallo ila al harami zuwa haram kaka kuskura ka kalli haram da idonka Allah Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙara yadda ga Shehu Umarul Wali ya yana da Shehu Ibrahim na da shekara uku ya bar duniya shine an in ɗan uwa sun so wani gari da ake ce mai kauran wali to shine dalilin sa ma sunan garin wannan suna a yana kabarin shi ma na wajen ni na je garin ne ta dalilin alarma malam mutala radiyallahu Allah ya ji kanshi ya ce mishi to to mun ji har kabarin sa yana auren daya daga cikin ƴaƴan shehu dan fodiyo idan ka je wajen kabarin an gine shi haka da aka gine to daga nan haka kabarin ƴaƴansa ne da matarsa shi kuma nashi yana cikin yana cikin daga ciki haka a wani daki mutumin cikin Zariya ne dalilin barin shi Zariya zuwan turawa ci shi idan shi ba zai gani mai bature ko ɗaya ba a duniyar nan shi ne tashi sai koma can malami ne wanda gaskiyar magana gaskiya a lokacin da ya baza da sai wahala a san malami kamar sa yana da littattafai da yawa da yawan gaske da yana da wani littafi da yake magana akan fikihu na mazabobi guda hudu ya kai baiti dubu hudu batijani ne yana kuma da littafi alfiyatu dariq baiti dubu ɗaya na dariqa ko malam dairu wanda shon mu shon malam abdullahi awai sai ke cewa ko ko irin wannan ya isa nuna maka su waye shehu tijjani irin waɗannan su ne almajiransa saura ka yana nan wata rana Allah ya wabi uku ya kamata a je a ziyarce shi da insha Allah tunda ma ba ne ba ne Allah ya kara mana albarkar su ce to bai yadda shi idan shi ma ya gane mai batu dai ba saura ka in ka ci da idanunka gabarin kallon haram sannan wan nazri ila al-insan da kuma kallon mutum bi ainihi tikari da idaniyar wulakantawa ya zama to baka kallon haram kuma baka kallon mutane da idan wulakantawa karka yadda ko da wasa ka ji kafi kowa karkajin kowa ma ya ka wala tarayan fil ardi dunaka mu'minan wala kafiran hatta tugayyaba fil qabri wa inna fa inna khisam al amri anka mugayyabun wa man laysa za khusrin um fa wa man laysa za khusrin yakhafu min al makari malami ra'iyatul ra'iyatul suluke ce wala tarayin fil ardi dunaka mu'mina wala kafiran hatta to gayyaba fil qabri kar ka yadda a duk duniya kaga akwai wani mu'mini wanda kai kafi shi kar ka yadda da wannan kai har kafiri kar kai mai kallon cewa zai mutu ya shiga wuta muddin ba ga ya mutu yana kafirci ba kai ta tafi akan haka hatta to gayyaba fil qabri har zuwa lokacin da za a saka a kabari dalili fa inna khitamal amri anka mugayyamun ai karshen al'amari an rufe shi baka san da yaya zaka cika ba ko wa man laysa za khusn wanda ba tababbe ba asarare ba ya khafu min al makar yana jin tsoron makircin Allah kisa shedan kawai ta ishi bayin Allah wa shedan fa ba wai a a a wajen a cikin mala'iku ba malamin mala'iku ne wannan ne yasa su kansu mala'iku suke jin tsoron karshe saboda kallon abin da ya faru da da iblis har annabi sai da mala'ika jibril ya ga mai ban taba amincewa abin da ya sami Iblis ba zai same ni ba sai da aka aiko ka ya Rasulullah sai da aka aiko ka Allah ya ce mun mutsa'in samma amin Allah ya amince da kanshi cewa ni amintacce ne a wajen shi na gane cewa ba zan samu salbo ba saraka karka yadda karka kallon mutane da idanun wulakantawa Allah ya gyara mana zukatan mu yace wa hafista lisanaka min al-ghiba sannan ka kiyaye harshenka daga giba yi da mutane wal kadhibi ka kiyaye harshenka daga ƙarya to idan kai wannan to shi ne kaga mun ji abin da zai kiyaye game da ido ko to sannan wannan kuma harshe ne su ma biyu giba da karya wa fista kalbaka sannan kuma ka kiyaye zuciyarka min algill kun mummunan kudiri akan musulmi wal hasadi da hasada to fa anta ma ifil jannati kana tare da ni a gidan aljanna inda kai wannan kun ji a iya fa abin da zai ku ga ibadin shi fa shi ba nafila ko shi bai da wutari bai ce zai yi ba shi da ya ce zai sallah biyar azumi ko sutti shawwal ya ce shi ba zai ba shi dai abin da zai yi kawai azumin ramadana hajji ko dama ya ce shi bai da ƙarfi dukiya ya ce bai da kuɗi amma a ina za a sa shi a aljanna annabi ya ce kana tare da ni in ka kiyaye waɗannan abubuwan guda shida ka kiyaye idonka ka kiyaye harshenka ka kiyaye zuciyanka Allah ya gyara mana zukatanmu a wa isbiru ku yi hakuri wa sabiru ku yi juriya wa rabitu ku yi zaman ribadi don yin yaki yaqulu rasul sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki ne tsirala da aminci yana cewa ala ukhbirukum shin yanzu ba bana ba ku labari ba bima yukaffiru ankum sayyi'atukum abinda zai yaye muku sai kankare muku zanubanku wa yarfa'u darajatukum ya ɗaukaka darajojinku isbagul wudu'i cika alola fil makarihi a lokutan da ba a san taɓa ruwa yan uwa mu kiyaye wannan da kyau sannan wa kasartul khuda da yawan tafiya ila al masajid zuwa ga masallatai wanti zaru salati ba'da salati da sauraron wata sallan bayan wata sallah musamman tsakanin magariba da isha kakka yadda ka zo kai sallan magariba a masallaci wai kace zaka sake komawa gida me zaka yi a gidan ka zauna a masallacin har ai sallar isha kai idan baka da wani waje ma tsakanin azhar da la'asar ma zauna a masallaci har ai sallah tsakanin la'asar da magariba ma zauna a masallaci sauraron dai sallah bayan wata sallah fa zalimukumur ribatu wannan ra- ladan ribadi Allah yake bayarwa kaman ka je ka zauna a wata kafa ne kana toshe kafirai kan zo su yaki musulmai fa zalikumur ribatu annabi sai da ya maimaita su uku fa zalikumur ribatu anan a zan sake jawo hankali game da lokacin sanyi wai mu ce ce ba zai sanya ruwa a jikinsa yayi alwala yayi abin nan ba bari ya shafi safa wannan wallahi wargi ne da wasa da addini a me littafin a wannan a halul mush a halul mushkilat ne nake jin ko sunan littafin yana cewa wa muzhibu nafsal fata jalibul lil irba wa muzhibu wa muzhibu nafsal fata au irba mimma yashuqu jalibul lil irba wa ulghiyat khafifatun kabardi ma ittaharati awanal fati yana cewa a halayen da aka bai wa mutum daman yake aiwatar da ruwa ya ce wa muzhibun nafsal fata au irba abinda zai tafiyar da ranka in kai amfani da shi ran zaka iya mutuwa kamar ruwan da zai in kai amfani da shi zai iya kashe ka au irba ko kuma zai zai zai zama to ya nakasta maka wata gaba mimma ya shukuna daga abin da yake wahalarwa sai ce to jalibun lil irba wannan zai janyo maka bukatar yin sauki idan kaga irin wannan ruwa to kyale shi ma yi temama yace amma wa ulghiyat khafifatun yar wahala yar sauka yar sassauka sassauka an jefar da ita shari'a bata kalle ta ba kamar me yace kal kalbaradi kaman sanyin ma'i taharata ruwan yin tsarki a wanal baradi lokacin sanyi ba ba ai bar sauki dan wai lokacin sanyi wai kace ba za ka aiwatar da ruwa don yin alola ba in kana da abin dafa dafa in ba ka da abin dafa ya fashi haka kawai wannan shine abin da yake akwai saboda haka ga hadisin ma gaba ɗayan sa jaa fi sahih al-bukhari ya zo a sahih al-bukhari min hadha al-ma'ana da wannan ma'ana an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi kale ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an to ba shi na jawo ba a shi kaman ba shi bane ko a to, ai ashe ashe kai abun ya jujjuya mun ne ya tafi can gaba na'am an abi hurairah ta ashe ga hadisin nan ba shi inda ba wancan nake karanta ba an abi hurairah ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace ala adullukum shin ba na shiryar da ku ba alama ya muhullahu bihil khataya bisa abinda Allah yake shafa kurakurai da shi wa yarfa'u bihi darajati yake daukaka darajoji qalu bala ya rasulullah sai suka ce eh ka ba mu labari ya annabin Allah qala sai annabi yace isbagul wudu'i kika alula kaji a lokacin ma irin wacce ake son kai da zafin ma to irin ta ake son kai da sanyi idan ma baka dora akan haka ba isbagul wudu'i kika alula alal makari a lokacin da ake kin sa ruwa a ciki ba lokacin sanyi kenan ba wa kasaratul khuta da yawan tafiya ila masajidi zuwa masallaci wa intizaru salati ba'da salati da sauraron sallah bayan wata sallah azalikumur ribadu kun ga wannan to ladan ribadi Allah yake bayarwa sahihu muslim imam muslim ne ruwace shi kitabu baharati babu fadli isbagil wudu'i ala al makarihi lambar shafi na ainihin 359 to wannan shine Allah ya datar da mu to mun kawo ƙarshen wannan sura sai mu za mu shiga suratul nisa'i
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأ...
بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء وأن سورة أنا تمتا سورة النساء مدنية النبي أنا زمن مدينة أكثر كد وأن سورة مئة وخمس أو ست وسبعون آية تنا دا آية دليني دا سبعين دا بيركو دا شدا abin da ake samun bambanci wani makarancin zai karanta aya ɗaya a biyu baya aya biyu ya mai da ita ɗaya wani kuma ya raba ta biyu to shine ake samun bambanci a ce kaza ko kaza tana fara da haka bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ya ku mutanen makka ahala makka ya ku mutanen makka to ana kiran mutanen makka ne dan ita ce uwa alkaryu gaba daya amma kawai duk kowa ma ake kiran haka kiran ita ku rabbakum ku ji tsoron ubangijinku iqabahu ku ji tsoron ukubar ubangijinku bi an tudiuhu shine ta hanyar ku yi mai biyayya allazi shine wannan da khalaqakum ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai guda daya duk duniyar nan daga rai ɗaya aka samar da ita wane ne wannan ran adamu shine annabi adamu wa khalaqa min ha zawjaha kuma ya halitta ma wannan ran matarta daga gare ta wannan ran daga gare ta aka halitta mata matarta hawwa'a ita ce hawwa'u bil maddi ana yi karantawa ne da madda ce hawwa'u min dil'in daga kashin haƙarƙari min abla'ihi yusra daga kashin haƙarƙashuwan haƙarƙarin annabi adamu na gefen hagu Allah subhanahu wata'ala ya halicci hawa'u lokacin annabi adamu yana bacci bayan ya tashi sai ya ganta a tare da ita an ce mata hawa'u ne li'annaha khuliqat min alhayy an halice ta daga rayayye yasa ke ce mata hawa'u bayan nan sai annabi adamu Allah subhanahu wata'ala ya ɗamfara zuciyar shi da ita zai taba ta sai Allah ce a'a sai ka ba da sadaki me ya sadakin sai ce kai salati ga annabi Muhammad daga wannan sai mu gane ashe shine huwa wasitatul kull wa sababu fi kulli mawjudin shine tsanin kowa zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallam to bayan nan wa bas sai Allah ya daidaita ya yada farraka ya ya rarraba wannan shara ya daidaita min huma daga wannan ran guda biyu min adama wa hawa daga adamu da hawa'u rijalan mazaje kasiran masu yawa wani sa'an da mataye su ma masu yawa Allahu khalaqa adama Allah ya halitta annabi adam biyadihi da hannun kudurarsa wa khalaqa hawa ya halitta wa min dil'ihi min dil'ihi yusra daga hakarkarin shi na hagu yasa anan annabi yake cewa karka ce kana zaune da matarka sai kaga yadda kake so 100 bisa 100 duk duniya ba wannan matar kawai mata dalili annabi ya ce an halice su da abu ne yake wanda yake karkatacce kashin hakarkari ka dauko ko kashin hakarkan dabba dauko ka gani a miƙe ki kyam ba a miƙe ki ba shine to haka na dan adam yace idan ka tafi sai ka sai ka miƙe kashin hakarkari yayin ka karya shi yace haka nan mace in dai kace sai ta miƙe maka samfal yanda kake so sai dai ka karya ta manzo Allah ce karya ta ku shine saki ta dai ka saki ta mace 100 bisa 100 a wannan duniyar to babu sai dai a yi hakuri kawai da su Allah ya datar da mu saboda haka wannan kenan wa bassa minhuma Allah ya daidaita daga wannan ran guda biyu rijalan kasiran mazaje masu yawa wani sa'an kasiratan kazalika da mataye masu yawa kamar dai yanda ya daidaita mazaje da yawa din haka su ma mataye to bi haskin bi haskin na'at isharatan wato a wajen maza sai aka ce wa bassa minhuma rijalan sai aka ce kasiran wani sa'a shi kuma ba a kawo su ba ba a ce kasiratan ba me yasa sai so ce to an shafe ne isharatan dan Allah ya nuni ila annan nisa cewa su mata haqquhunna at-tasatturu haƙƙin su kullun su rika boye kansu shi ta sifar su ma'anar da alqur'ani ya boye ana tare rijalan mazaje a tabil wasu sai zo da sifa yake kasiran masu yawa wani sa'an mataye satara wasu sai bai kawo sifar ba shi ma kasiratan ne wa taqullaha dan ka ku ji tsoron Allah allazi wannan da tas'aluna bihi a wani kira'a wanda kuke yin roƙo bihi da shi ita kula allazi tas'aluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke yin roƙo da shi mana idza fa'alta akaka in zaka roki dan uwanka ta kulu kaka ce atini lillahi ba ni dan Allah to ku ji tsoron Allah da kuke wannan roƙo da shi ana tare unashiruka Allah ina hada ka da Allah bi haƙƙin lahi dan Allah fi ma bainakum abin da ke tsakaninku haisu ya qulu ba'dukum li ba'din as'aluka billahi wa ushriku billahi ina roƙonka da Allah ina hada ka da Allah wattaqul arhama ku kiyaye zumunta ku ji tsoron yanke zumunta an takda uwa ku kiyaye zumunta kan ku yanke ta wa kanu yatanashaduna birrahim aidan to anan har ila yau suka roki junan su ma da zumunta kafin mutanen wato wannan wannan abin nan din wal arham an karanta da fuska biyu kuma dukkanin kira'o'in mutawatirai ne sabaiyai ne mutawatirai ne daga annabi an karanta wal arhama ma'ana wata wal arhama sannan an karanta da kisra wal arhami ma'ana Allah da kuke roƙo da shi sannan ku kiyayi zumunta ita ma wanda kuke roƙo da ita kuke dan zumuntar da ke tsakanin mu kuma kira'a ce ingantacciya har zuwa kan annabi a duk abin da kuke so a gane anan wauta ne da rashin hankali ka ce wai mutum ya ce ba ni dan annabi ka ce mai yayi shirka wauta ne dalili ga qur'ani yana gaya maka a zamanin annabin ma abin nan musulmai na cewa ba ni dan zumuntar da ke tsakaninmu zumuntar da ke tsakaninmu ta kai annabi ne duk wani abu da Allah ya halitta in dai halitta shi Allah ya yi na zahiri da na batini na zahiri da na ma'ana ba kaman annabi Muhammadu Allah kadai ke gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fama walada ar-rahmanu fa huwa ubaiduhu فجل إلهي ليس شيء كمثله ولكن أعلى الخلق فضلا ورتبة وفضلا وشهرة محمد ذاك العبد دون مشابهه لذا تام قلبي كرسلوت لهده جميع أحبائي وزادون كتمه annabi ba dan Allah bane fa ma walada rahmanu Allah bai haiku ba fa ma walada rahmanu fa huwa ubaiduhu shi dai annabi babba ne a cikin bayin Allah at tazkiru na lit ta'zimi tazkiri yana zuwa dan girmamawa a haƙƙin larabci fa huwa ubaidu shi babban bawan Allah ne to yayi kama da Allah shi wace a'a fa dalla ilahi laysa shay'un kamislihi Allah ubangiji ya girma ya daukaka babu wani abu da ya kama da shi laysa kamislihi shay'un babu wani abu kamar kamar Allah wa huwa samiul basir to amma ta shi to amma duk ka ji wannan eh ka rike wannan ka fahimci wannan ka gane ba dan Allah bane bai kama da Allah ba tunda Allah babu abin da ya kama da shi Allah ya girma ya dauka ba abin da ya kama da shi sai ce to walakinna a'lal khalqi fadlan wa rutbatan sai dai in ka cire wannan abubuwan da na gaya maka mafi ɗaukakan bayan Allah a wajen Allah wajen falala da daraja Muhammadu zakal abu annabi Muhammadu wancanan ka bawa dole mushabbahi a bayi shi ma kuma bai da abin kamantawa a bayan Allah bai da abin kamantawa inda an roƙi Allah da zumunta to a roƙe shi da annabi Muhammadu min babi aula Allah kai mana don annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sauraka wa kanu sun kasance ta nashaduna suna roƙon junansu bin rahimi dan zumuntar da ke tsakaninsu ai dandada inna Allah shi Allah alai kana bai gushe ba a gane da kyau kana a ka'ida harshen larabci ya kasance yake cewa a ka'ida harshen larabci zaka ce kana zaidun qa'iman zaidu ya kasance yana tsaye haka zaka fassara banda a haƙƙin Allah kana a haƙƙin Allah ba ma'anarta kenan ba ma'anarta bai gushe ba kamar yadda zilaluddin abdurrahman suhidi yake faɗa a cikin alfiya shi tanahu yana cewa wara da fatkana kasiran lam yazal kana ta kuturni lam yazal ma'anata a haƙƙin Allah alqur'ani lam yazal Allah bai gushe ba haka ake fassara ta a haƙƙin Allah kana alaikum raqiba Allah bai gushe ba mai kiyayewa mai karewa ga game da ku hafizan mai kiyayewa ne amalikum ga ayyukan ku wa mujaziyakum mai sakamka muku bi hada ita ai lam yazal ga yanan masho ya ga maka bai gushe ba mutasfan mai safantuwa bi zalika da wannan arshadana Allah ya shirye da mu bi hadhihi al-ayati a wannan ayar ila taqwa zuwa ga tsoron Allah wasilatir rahimi da kuma sadar da zumunta ar-rahimu ita zumunta mushtaqatu min ar-rahmani an fatsago ta ne daga sunan Allah ar-rahmanu saboda kirmanta ya qulu al-haqu Allah da kansa yake cewa faman wasalaki wasaltuhu zumunta duk wanda ya sada ki zan sada shi da rahama wa man qata'aki qata'atuhu wanda ya yanke ki zan yanke shi daga rahama wa taqwallahi tsoron Allah haisu zikira duk inda ka san ambace shi alqur'ani in imtisalul amri wajtinabun nahi imtisalul amri wajtinabun nahi shine ainihin sadar da umarni da nisantar hani wasilatul rahimi shi wace sadar da zumunta annasu su mutane mukhtalafun fi zalika sun samu sabani akwai sabani yadda kowa zai iya sadar da zumuntan shi minhum ganiyun akwai daga cikin mutane wanda yake mawadaci aiko to silatu rahimi shi yanda zai sadar da zumuntar shi bis silati yarka yin kyaututtuka bil mali da dukiyar shi ga makusantan shi bil mali at-tuhfati ala qadri si'atihi gurgudan tsaraba kaman zai je wajen yan uwansa da sauransa ya samu tsaraba gurgudan wadatarsa an gane wa man lam yaqdur an yatahaba bi shay'in min al-mali duk wanda bai da daman yayi tsarabar wani abu na kuɗi to al-khidmatu wa ziyaratu wal muwasalatu ya hidimta ma yan uwansa ko da jikinsa ko da ziyarar su ko da zuwa wajen su kawai hatta al-murasalatu bil kitabati kai har rubutawa da wasiƙa har rubuta da wasiƙa har kira da waya ba da zumunta ne ana tare har ana bil kitabati kullu hadha dakhilun fi silat rahim wannan dukkanin shi ya shiga cikin sada zumunta warada fil hadisi ya gangaro a cikin hadisi annal insana shi mutum ya baka yakan zamo ya wanzu min umrihi na daga rayuwar shi salasatu ayyamin kwana uku ya zama to bai fara kwana uku ya mutu ba fa iza wasala rahimahu idan ya sadar da zumuntansa abu gahun lahu sai Allah ya wanzar da shi ya bar shi talatin na aman shekara talatin duk kwana ɗaya an ƙara shekara goma kwana ɗaya an ƙara shekara goma kwana ɗaya an ƙara shekara goma kwana uku su koma shekara talatin waya baka min umrihi salasuna aman wani kuma yakan zamanto ragowan kwanaki shi kwana a shekara talatin ne fa ya qata'u rahimahu sai yanke zumuntan shi fa yasiru ila salasata ayyamin sai a rage su da kwana uku kawai bayan kwana uku a make shi ya wuce kawai fali haza dan wannan qat'ur rahimi yanke zumunta rubbama rubbama ko rubama duk ana karanta ta rubbama sau da yawa ya tasabbabu yake yake sababba yake yake jawowa yake sabbabawa su yi kisar al'amari cikin tauyewar rayuka mutum ya mutu da wuri sai shi ce to amma fa a wannan bari mai maka karatu dikin dikin anan yace wa haza fi haqqi ma fi fi fi fi alwahil mahawi wa haza wannan magana fi haqqi ma fi alwahil mahawi a haƙƙin allunan da ake goge wani abu ne ana rubuta wani abu a cikin su akwai lahul mahfuz akwai umul kitabi lahul mahfuz Allah na iya rubuta abu a cikin lahul mahfuz zuwa wani lokaci a goge a rubuta wani sabo an canza hukunci amma shi umul kitabi abinda aka rubuta ba canji ba gogewa ana tare suraka amma amma ma fi ummul kitabi abinda ke cikin ummul kitabi fala ya tabaddalu baya canzawa inna allaha lalle shi allah kana bai gushe ba raqiban mai dako mai kiyayewa alaikum akan ku hafizan mai kiyayewa li amalikum ga ayyukan ku wa atul yatama
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
Allah subhanahu wataala ya ce wa atul yatama amwalahum wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana hubban kabir huban kabira wa in khiftum ka karanta na'am wa atul yatama amwalahum ku baiwa marayu dukiyoyin su abin da ake ce ma maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu yana karai wanda mahaifinsa ya rasu yana ƙarami shi ake ce ma maraya. To gashi kuma aya kuma ta hana a baiwa yaro ƙarami dukiyarsa har sai ya girma ya yi hankali. To gashi kuma a baiwa marayu. Babba wanda ya balaga dan mahaifinsa ya rasu ba maraya sunan shi ba. Haka nan wanda mahaifin shi ta rasu ba maraya sunan shi ba. Yaro ƙarami wanda bai balaga ba mahaifin shi ya rasu shi ake ce ma maraya. To sai kuma Allah subhanahu wataala ake cewa a baiwa marayu dukiyoyinsu. To abin da ake cewa anan e itibaru ma kana. da lokacin yana karami mahaifin shi ya rasu to sunan shi maraya to yanzu duk da ya girma ya zama ba maraya ba amma an lura ai da ya taba zamowa maraya din lugar larabci tana yin haka abinda mutum yake akai da sai a kira shi da wannan sunan ko kuma abinda zai kasance nan gaba sai a kira shi da wannan sunan to haka ku baiwa marayu dukiyoyinsu nazalat wannan ayar ta sauka nazalat hadhihi ayat wannan ayar ta sauka ne tiyatimil cikin wani maraya ɗalaba min waliyi da ya nema daga majibincin al'amarinsa malahu ya nemi dukiyarsa famana a wannan mai majibancin lamarin nasu sai ya hana shi faqala ta'ala sai Allah ya ce wa atul yatama ku baiwa marayu asgara sune yara allazina la yara kanana allazina la aba alahum wanda ba su da iyaye maza amwalahum dukiyarsu amma da sharzin iza balagu in sun balaga ba yaro karami a bashi kuɗi ya je ya almabazzaranci da su ya lalata ba wala ta tabaddalul khabisa kar ku musanya ainihin alkhabisa da ti ko mummunan dukiya ita ce alharama haram bi tayyibi da tsarkakakka ita ce alhalal halal ma'ana la ta'kul malal yatimi ma amalika kar ka ci dukiyar mara kar ka haɗa kuɗinka da kuɗin dukiyar marayu ka cinye kar kai haka zalika khaladul jayyid bir rabi in kai haka ka tudanya kyakkyawa da mummuna wala ta'kulu amwalahum kar ku ci dukiyoyin marayu madmumatan abar tarowa ila amwalikum zuwa ga dukiyar ku ka hada da naka da na marayun kai ta ci kar kai haka innahu aklu amwalil yatami amwalil yatama innahu akla amwalil yatama cin dukiyar marayu kana huban ya kasance zamban zunubi ne kabiran babba aziman mai girma wa in khiftu
وإن وإن كفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا و...
نعم نعم وإن خفتم ألا تخفلوا في اليتامى فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا الله سبحانه وتعالى يقول wa in kuntum Allah tuksidu to idan kuka ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba nazalat hadhihi al-ayat wannan ayat ta sauka ne lamma taharraju yayin da suka fara jin damuwa suka fara yin baya baya min wilayati ya tama daga jibinta al'amuran marayu saboda abin da suka ji Allah ya faɗa a kai wa kana fihim da ya kasance a cikin su man tatahul ashru wanda zaka samu goma awis samani ko ka samu takwas min al'azwaji na daga mataye a ƙarƙashinsu marayu, fala ya adilu bai na kuma ba sa adalci a tsakaninsu. Kana wahidun inda hu samani minal yatama, za ka iya samun ko samanin minal yatama, za ka iya samun mutum ɗaya akwai marayu guda takwas a ƙarƙashin shi, ya ta zawwaji wanda duk ya aure su. A lokacin shari'a ba ta ce gaya adadin da za a aura ba. Marayu ne aka mutu aka bar su, wasu saboda dukiyar da ke hannun yaran sai a to ai wannan ni ya fi dacewa kawai sai wufi ya aure ta kawai wannan ma ya aure takwas wani kuma saboda a'a kyawun ta sai kai wannan ba zan bari wani kawai sai ya aure to saura ka sai qur'ani ya taka musu burki li'annahu la kulfata lahu bi tazwijihinna saboda shi ba wata wahala da zai sha wajen auren su wala yu'tihinna haqqahunna ba kuma zai ba su haƙƙin su ba la fil mali ko a cikin dukiyarsa wala fil qasami ko a cikin fil qasami ko a cikin rabon da aka raba musu wa hadha tawrun wannan zalunci ne fa qala ta'ala sai Allah ya ce to wa in khiftum Allah tuqsidu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah ta'dilu ba za ku yi adalci ba fil sama cikin sha'anin marayu fata hafashtum kuka ji damuwa min amrihim daga al'amarinsu fa khafu aidan kuka ji tsoro Allah ta'dilu ba za ku yi adalci ba bainan nisa'i tsakanin mataye in nakatumuhunna in kuka aure su su matayen marayu to abin da ya kamata fankihu ku auri tazawwaju ku auri ma ma'ana man saboda man ita ce ake ishara da ita ga mai hankali ma kuma ga mara hankali to malamai sun kai sun kawo anan me yasa Allah ya kira mata da ma ya ce musu man ba alka'ida ita man ana amfani to dalili wato shi duk mai hankali idan ya zo ya aiki yana yin aiki irin na masu karancin hankali sai a istimalin shi na masu karancin hankalin saboda shi a ka'idar larabci aka ce ma abin da bai da hankali kaman abin da bai da rai ko kuma ko kuma abin da yake da rai bai da hankali kaman dabbobi amma idan ka ɗauki mai hankali idan ka ɗauki mara hankali a matsayin mai hankali shi ma za ka iya sa mai man idan kuma ka ɗauki mai hankali a matsayin yana da raunin hankali za ka iya sa mai ma inda aka samu haka shine faɗin wani mawaƙi Imrul Kais ko a ba Imrul Kais ba wannan Majnun Laila yana son yana son Laila sosai sosai sosai sai je sai samu taron tsuntsaye a ya haka sai sai samu taron tsuntsaye ana ce musu durwa sai sai riga cewa asirbal qata asirbal qata hal man yu'iru janahu li alli ila man qad hawaitu atiru kai ya ku taron durwa a ka'ida tsuntsaye ne da ruwa ana magana da tsuntsu ne ai tsuntsu ba magana shi dan bejin bai kake cewa ko ko yana jide ba zai iya mayar maka ba to amma tunda yanzu ya zo yana magana da tsuntsaye ya mayar da su masu hankali kenan don haka sai istimalin man a maimakon ma a tirbal qata ya ku taran durwa hal man yu'iru janahu cikin ku akwai da za ta ara mun ta li alli ila man qad hawaitu adiru dan tashi in je in gano laila na san dan je gano laila ko akwai wanda za ta ban arabubbukin ku shau shi ma sai a wannan baitan a hakin annabi ko yace o unshidu ma qala almutayyimu da'ima yace wa qalbi bihi hadil ibadi bashiru ina faɗin baitocin da wani majanun laila wani masoyi ya faɗa a baya amma fa zuciya na ni tana nuni ne zuwa ga nawa laila ina nufin annabi muhammadu asir bal qata hal man yu'iru janahu li ila man kad hawaitu atiru tsuntsu taron duro za ku ban arabubbukin ku dan tashin je in gano annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace au ukhatibu khairan nasi wa huwa ma'i au ina ta magana da mafi dijalita ashe ma yana tare da ni a inda nake sallallahu alaihi wa sallam ai ba zai ba sai mu tashi akan wannan ayar gobe fa in khiftum wa in khiftum Allah ta da ludin sannan goma ya dora ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ta tsara mana sallallahu alaihi wa sallam